من الليل ولو ركعة واحدة نعم وتكو خزعي ودري كل ركعة ذاته ولا عاد لأفضلها أما باقي أكاد وشيا لا دي تتبلاني تبلا دي تتبلاني الصلاة والمرور صلى إذا في إبادة دقاوة زي زوليتا ومن خزعي يتخذها قد الفصل wanda yake da ikon ya yawaita ko ya yawaita da a manzala sallallahu alaihi wasallam idan ɗayan ku ya tashi da daddare zai salla a lokacin salata wa yabo da sallah ta sa bi raka'atayn haqiqatayn da raka'a biyu gajeru ba kai ya yawaita su sai ya zama ya samu nishadi ga wanda zai yi gaba muslim da abu dawuda da imam ahmad su suka rawaito hadisin an karɓi daga abu umara allah kare da a gare su cewa wani mutum ya ce ya rasu lallahi ya ake sallar dare yake raka a biyu a yi sallama raka a biyu a yi sallama malikawa suka ce wannan tun da an faɗa ne jawabin tambaya to ba a aiki da makomi يعني كان لا يقول لك بداعة الجهة الوصولي ولا جواب سائل معين نعم صلاة الليل وصلاة لا تنين ولا جواب سائل معين إذا ما كن يزم يازو لك أمسك أكا بارجا من كلا وشي ما مفهوم النمبا أعيك لشي كوتا وجه وإن لكتي مفهومي حجاني yasa ba ta wata ce sallar na fila ko da da ranar da za a yi turaka a ji a yi sallama wannan da aka ce sallar dare a raka a biyu a sallama ba komin shi ne cewa sallar rana ba haka ba ne to amma aka ce tunda magana ta zo don ba da amsa ba za a yi aiki to amma wasu suka ce a'a za a yi aiki shi ne ce suna kai ne suna kai ne a yi sallama kulle raka a kai ne zai sallama daga dukkan raka a biyu wa a za a kulle akan wannan shi ya fi wa alaihi malikun akan haka ba malik yake wadda imam ahmad wa ashabu abi hanifa da almajma abu hanifa bai lakin na hari sabanin nafila da za a yi da rana al'amuran da aka waro abin da ya fi ayyaka a gurgu amma ban da wajen malikawa wa qala imam shafi yace masna masna raka'a biyu ay sallama raka'a biyu ay sallama lailan wani halin dare da rana kamar yadda malikawa ma suke sai yasa da malikawa da shafi'awa duk da ba kan cewa ita dai sallar nafila an yi raka a biyu a yi sallar in ya so in za a ƙara to a a ta a a ta sake saboda hadisin da abu dawud da ya rawaito cewa sallar dare da rana raka a biyu a yi sallar an tambayi buhari daga wannan hadisin wanda abu dawud da ya rawaito sai ya ce hadisi ne ingantacce amma abin da ya fi wajen abu hanifa abin da yake ya fi wajen imam abu hanifa allah ya kare ta gare shi arba'u arba'u a yi sallah raka a huda a yi sallama raka a huda a yi sallama dare da rana me yi hujjar abu hanifa hadisin aisha wanda zai zo nan gaba man za na sallah raka a hudu kakka ce za ka yi sallaya daga can da sauyi ta wata yake a jiki abin ya wuce a faɗa ma abin da za a iya faɗa ma ai shi ne za ka yi tambaya ma abin wuce a faɗa ma ko me na tambaya ma sai za a ci idan ka tsoron kada asuba da yi to sai ka wuce ne da raka a daya da bakal kalamu Allah ya wuce a kira da wasiri wa in kana rusu ya tafi da salatul layli za a hadahu wa idza qadamahu kana salatul layli ta hadu da wajiya a shi wuce ne ta yi hadu da sallar dare ya zama shi ya bangare ne na sallar dare idan ya zama mutum ya jinkirta amma idan mutum ya gabatar da shi to ta sallar dare sai ta koma ta hajjaji ne da kuma kiyamun layli gaba daya wato rawabul hamsatu wannan hadisi mutum da ya ta sun ruwaito shi an tambayi aisha allah kare da a gare ta daga sufar inda manzo allah yake yin sallah da daddare sai ta ce yana yin raka a bakwai wani lokacin wani lokacin ya raka a tara wani lokacin ya raka a sha daya wato in yi bakwai kenan ya zama shida na filar ɗaya wuce in ya tara takwas ɗin ɗin nafilan ne ko shida nafilan biyu shafa'i ɗaya wuce haka ne yakan yi sha ɗaya banda raka a tsaye da fajar wannan hadisi buhari ya ruwaito shi an karɓi daga aisha ta ce a nan sallah da salama ya kasance yana yin sallah da daddare ya ka goma sha ɗaya a ciki akwai wutiri da kuma raka ta alfari ya zama sha ɗaya ke nan raka goma sha uku yake yi har shafa'i da wuce ne da raka ta alfari in ka ɗauke raka ta alfari ya zama sha ɗaya ke nan in ka ɗauke shafa'i da wuce ne ya zama raka ta takwas ke nan an karɓi da abin salatar da da rahamani Allah ta ala da gare shi wanda wasu suke cewa yana cikin fuka a wasu wasu na madina cewa shi abu salamata ya tambayi aisha ya kuka kwallon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take a watan ramadan sai aisha ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ne na yin daɗi a watan ramadan ko a wani wata idan ya tsaya daga raka a goma sha ɗaya da farko yana farawa da raka a hudu kakkace za ta jallo daga kyan so dole hinna da yadda yake tsawaitawa a ciki bayan ya yana wurin sai sake wasu hudu an wasu yin inda wasu dole hinna kakkace za ta jallo daga kyan su da sauransu abin ya wuce a faɗa ma sanin yi sallah raka a uku abin sana ma ce sai na ce da ita a to hukuntu aisha ta ce sai na ce ya rasu lallahi a ce kai ta kan yi bacci kafin kai wuce ne abin da shafi yana tambayar manzala sallallahu alaihi wa sallama ya umarto su a cikin safai da cewa ta ce yadda su bacci sai sun yi wuce to amma kuma da shi kenan shi ya kan yi bacci bai wuce ba a gana sai yanzu Allah ya ce ya aisha kana mani idanuna su suke bacci zuciya ta ba ta bacci shi ya sa wato wato wani lokacin ma manzo Allah ya takwas din nan sai kuma ya kwanta sannan ya tashi ya guda uku sannan ya tashi ya guda uku rawahu mal hamsatu hadisan nan guda biyu da wancan da wannan wanda duk dai na Aisha ne a mutum biyar da sun ruwaito su an kama daga zai jirna hadirin zuhani Allah ya kare da a gare shi cewa ya ce wallahi zan kula wa sallar manzon Allah ido a wannan daren in ga ya yake yi ne a wata ruwaya aka mata sai na kwanta ne mataki da dandamalin ɗakinsa ko rumfarsa manzon na ya sallah raka a biyu sauƙaƙa sannan ya sallah raka a biyu dogaye dogaye dogaye sannan ya tsalla raka biyu amma su tsawonsu bai kai waɗanda ya fare ba kafin su sannan ya sake tsalla raka biyu dukkan ba kai wanda ya kafin su ba sannan ya tsalla raka biyu su ba da kai wanda suke ya kafin su ba sannan ya tsalla raka biyu dukkan da kai da gaunar ba su ba da kai wanda suke kafin su ba ثم أوتر سلم أن الله يوتر وذلك ثلاثة عشرة ركعة ركعة هو وشاءه كينا وانا حديثي جمة يسر ويتوش أما إلا البهاري أبن البهاري yadda ake karatu a sallar dare tsakanin a bayyana ne ko abu da koyewa ba to ba bayyanawa ake kare ba ba kuma koyewa ake ba an gaba da gari da sai da Allah ya dagare shi cewa nan sallallahu alaihi wasallama ya fito wata dare sai ya samu sai na Ali Bakar yana yin sallah ya yi kasa kasa da muryarsa ya ce wanda Allah ya huce sai da na Umar alhali sai na Umar yana sallah ya daga muryarsa ya ce yayin da sai na abubakar da sai na umar ta haɗu a gaban manzo sallallahu alaihi wasallama sai na za na yace ya kai ababakar na wuce da kai alhali kana mai sallah kana kaskanta muryarka sai a sai na bakar yace man na je ga abin da yasa nake kaskanta muryata saboda wanda nake asiri da shi yana jina duk irin yadda na koyi وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى وكما وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور يا رسول الله yace da sai na umar ai ko na ce da kai kana sallah ka daga muryarta sai sai na umar yake ya rasulallahi abin da ya sa nake daga murya ta ina farkar da wanda yake bacci ne ina kore shaidan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai ababakar ya ka kaɗance a ka ɗaga murya ka kaɗan ka ƙara ɗaga murya yace da sai da na umar da musulmin sun suka sha kai ƙasa ƙasa kai kuma da muryarka ne wannan wato sufaye suke cewa a nan manzana sallallahu alaihi wasallam ya nuna tarbiyya cewa babban abin yi ga muridi shine a fidda shi dai daga manufarsa ya zamo an tsora shi akan manufa ne ba shi abin da yake yi nufi ba wanda yake muridi ya zama manufarsa ita ce ya sa a gaba to ba muridi ba ne ta kone muridan sun ma fi ka iradatun ilalar kuri shi an fa'anta muridu a yi mutum ya bari wata irada ya komo ga iradar da aka dora shi a kai to sannan shi ne shogutu hana kare ke faɗa an ta kasa wuce sun ma muridu tarikul irada likun bihin muridu kada arada sun ma muridu tarikul irada likun bihin muridu kada arada sannan wanda yake muridi shi ne wanda ba shi da wata irada ta sai kawai abin da aka dora shi a kai abin da aka dora shi a kai shi ne kawai abin da ya sa a gaba wannan kan almuridu ne nufi na hakika shi ne wa Allah ta baraka wa ta'ala kada arada ya nufi shi da kurbi ga samun kusacinsa wa dalibul madaluba lamma talaba to ya ya dai bai yake وذلك الذي مولاه فلك هو الذي كل المقامات ملكه وطالب المطلوب لما طلب صب بجد نفسه برد لباقه وطالب المطلوب لما طلب صب بجد نفسه برد لباقه رواه أبو داود الترمذي أبو داود الترمذي سكر وجه حديثه أي قبل أن نكأسه أسأل قبل أن نكأسه أن كان داير شيء أن كان داير شيء يأتي عائشة kakanar yake karatu da daddare jirgin rafi a nisan abu yake karatu ko a fili ta ce ta ta da fa'ali ba wannan da Allah bai ba a cikin wani wani lokaci ya kan karatu a boye wani lokaci ya kan yi a bayyane wani lokacin sai a boye wani lokacin ya a bayyane na ce kai amma da na gode wa Allah da Allah ya ba da dama a wannan in kana jin misalin ka bayyana ka bayyana in kana jin ka boye ka boye din duk wanda ka yi daidai annabi ya yi kama haka sai mu je ya waito wannan hadisin fillali karatun qur'ani da addu'a da dare an wani da lana ba su Allah ƙara da a gare shi ya ce ba Allah ƙara da a gare su manzo na kasance idan ya tashi da daddare idan yana nafila kala yakan ce in ya bude sallah a ko kuma kafin ya fara sallah ya ubangiji kai ne abin godewa an da kai musu ba su lada wani na kai ne kake tsaye da lamarin sammai da kasai da baki ɗayan halittar da suke cikin su godiya ta tabbata gare ka kai ne abin ayyaba don mulkin sama da ƙasa da wanda yake cikin su din naka ne ya yabo ya tabbata gare ka kai ne ya tsaka sallai da kasai da abin da yake cikin su godiya ta tabbata gare ka ya wani kai kadai kai ne gaskiya alkawarin ka shine tabbas gama da kai dole ne magana ka tabbas ce gaskiya ce aljanna gaskiya ne za a ce za a ce gare ka wuta ma gaskiya ce baki dan annabawa gaskiya ne annabawa sallallahu alaihi wasallam hakun gaskiya ne sa aljama gaskiya ce ya bani gare ka nan ya kai na da kai na ma da gaskiya gare ka na dogara zuwa gare ka ne na mai da duk lamura na a kan maganar ka ne nake jayayya da wasu zuwa gare ka na kai kawo ƙara ya bani ka gafara gare ni ka gafa samun abin da na rawata da abin da na jinkirta da abin da na yabo da abin da na a bayyane mun yi kai kake wata da wanda ka so ka gabatar kai ne mai jinka zaune kuma ka jinka sa ba wanda cin zan ka mata masa in ba kai ba ba wata dabara da bawa zai yi a cikin ya bar zunubi ba shi da wani ƙarfin aikata ayyuka na kirki in ba ya gamu da taimakon Allah ba wannan hadisin shi ne na tabbata shi sai fa a ba dawo da an karɓi da Allah na Abbasin cewa ya kwana wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya farka ya sa zaki ya goge bakinsa ya alwala alhali yana karanta inna shari'a kuma sallallahu alaihi wasallam la ilaha illa huwa al-adil الذين يقولون لا جامع قولا ولا جلوسه ويتفكر لك المسرات لا يجبنا راح لك هذا ولا يوسف عرفك هذا بنا هاي زاد عشان سورة ya karanta wannan aya a sai da ya kai ƙarshen sura sannan ya tashi ya salla barka a biyu da ya tsohon ta karatu a ciki a haka ne ya tsohon ta rukuhu da sujjada a wata ruwaya manzo Allah ya ce ya ubangiji ina roƙonka ka sanya haske a zuciyata ka sanya haske a harshe na ka sanya haske a tsaya kunnuwa na majiyata ka sanya haske a ragana ta idanuna ka sanya haske sama da ni ka sanya haske ƙasa da ni ka sanya haske daga dama da ni ka sanya haske daga hagun da ni ka sanya haske a gabana ka sanya haske a bayana ka sanya rai a zuciyata wa a zirgin ubangiji ka girma mun haske da zama ko ta ina hakan ya gama ne rawa muslim abu dawo da tirmidhi muslim da abu dawo da tirmidhi su suka ruwaito wannan hadisi ke alam da sun tashi da salatu masjidunatu Eh, haka. Eh, wato kamar an haɗa da na tahajjudin ne. Yawwa da aka shigar da su a cikin wutar. Kuna son ne mutum ya da niyyar da hajji zan ayyayi don masa, yayi a matsayin wata rin yayi a matsayin da hajji zan.